خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الأربعاء ɗaya ga watan jumadan akhira sha biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha biyar ga watan novemba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna darasi na ashirin da ɗaya a cikin karatunmu na littafin zarin mustaf ne wanda muke a wannan masallaci na Usman bin Affan kofar gadon gaya Kano Najeriya muna cikin wato kitabu tahara a babul ghusl faslun fil ghusl fasali da yake magana akan wanka muna cikin sharhi yau za mu tashi akan wal ghuslul kamil wanka na yi bayani a karatun da ya gabata akwai wanka na al'ada akwai wanka na shari'a wanka na al'ada shine wanka da aka saba na tsabta da gyaran jiki akwai wanka na shari'a wanda shi da sababi ake yinsa kamar kamar a wankan janaba na shari'a ne wankan haila na shari'a ne wankan nifas jinin haihuwa na shari'a ne wankan juma'a na shari'a ne wankan shiga makka na shari'a ne wankan saka ihrami na shari'a ne wankan da mutum zai yi idan ya wanke mamaci shi ma na shari'a ne amma a cikin wankan shari'an wani ya fi wani ƙarfi wanda ya fi kowanne ƙarfi bilittifa shi ne wankan janaba shi wannan dole ne farilla ne wajibi ne in janaba ta kama kan sai kai wanka janaban nan ko dai ta hanyar kusantar iyali ko na halal ko na haram ma ko kuma jinin al'ada ya zo wa mace za a ce tana da janaba ko na haihuwa za a ce tana da janaba ko kuma mutum ya mafarki ko ta yi mafarki duka wannan janaba ne duka waɗannan wanka mun yi bayani dole ne a yi su babu wani mafaka babu wani sabani akwai wankan da yake ba na dole ba ko kuma wasu ce dole ne wasu ce ba dole ba wankan juma'a shi ma wankan juma'a za mu zo magana a kan sallar juma'a insha Allah shin ana yin wankan ne don ranar juma'a ko ana yin wankan ne don sallar juma'a maganganu ne guda biyu mun zo gaba insha Allah sai mu tattauna wankan tsafta bai da lokaci duk da cewa akwai nasin da ya zo cewa kada musulmi da duk lalacewa dai kada ya bari sati ya wuce bai yi wanka ba ko yaya dai haka ne duk rashin son wankan mutum to inda juma'a ta gindaya yi sati dai ko a juma'a ko a samar ko a wani abu inda kwana bakwai ne watsa ruwa ko yaya yake ko mun sanyi ko da ake yi to shi wankan yana da sifa na farko dai da ruwa ake yinsa ba abin da yake tsayawa a makwafin wanka sai taimama taimama ita ba ba ɗauke janaba take yi ba ku gane wannan ita mubiha ce ba rafi'a ba ce an ce rafi'a tarfa wal hadas al asghar wal akbar la wa innama tubihu amma wanka yarfa alwala ma tarfa wanka yarfa wal hadas wal akbar yana ɗauke hadasi kari babba da ƙarami alwala tana ɗauke kari ƙarami banda babba ita ma alwala akwai abin da ya fi ƙarfinta shine janaba to taimama fa ita taimama ba ɗauke karin take yi ba halatta maka kai ibada ne amma daga baya kuma wannan dai karin yana nan a jikinka za ka dawo kai wanka ko za ka dawo kai alwala malai ce wal gusulul kamil shi cikakken wanka yanzu nan malai yana so yi mana bayani wanka din kala biyu ne akwai yana da sifa biyu akwai sifatul ijza akwai sifatu kamal sifatul ijza shine wanda idan kai kawai ya wadatar kamar yadda ibn rushd ya faɗa yace wa ma yuradu min al-ghusli al-i'aba wa ma yuradu min al-ghusli al-i'aba abinda ake nufi da wanka a shari'a gama jiki da ruwa shine al-i'aba kaga wannan in dai ka watsa ruwa kawai shikenan jikinka ko ina ma ya samu to yayi akwai sifatul kamal to menene bambancin a sifatul ijza da sifatul kamal shine sifatul al-ijza ma'ana in kai ya ya halatta ya wadatar ka tabbatar duka jikinka ka gama da ruwa ka sauke wajibi a kanka a nan gurin ba magana yin alwala ha kun san akwai wankan da sifatu kamal sai ka yi tsarki sai ka zo ka buga ban alwala ka yi ka zo ka wanke kanka sau uku kamar yadda malam zai bayani ka yi kaza wannan shine sifatu kamal to idan mutum yana kana zuwa ka saki shaya ka jika jikinka ka wanke ko'ina kawai ka fita kuma malamai sun yi bayani duk wanda yi wankan janaba da niyyar wankan janaba to ba sai ya sake maimaita alwala ba bayan ya gama wankan in dai ka je ka watsa ruwa duka jikinka ko'ina ya samu to in ka zo ka fito banɗaki ba sai ka sake sabon alwala ba me yasa ai shi wanka ai babban kari yake cirewa in ka cire babban kari to karami ma ya tafi aka kori babba ma balanta karami to shi wanka yana koran babban kari da karamin karin a dunkule shine suke cewa alhadasu al'asgharu yandariju tahtal hadasil akbari karamin kari yana narkewa ne a cikin babban kari da haka duk lokacin da mutum ya yi wanka ya yi alwala tunda da ya yi niyya kuma ya wanke ko'ina a jikinsa da haka wanda suke wankan da na ba su fito su jaddada sabuwar alwalatu suna zuwa da sabon abu ne wanda babu shi sai dai kuma in mutum ya karya alwalarsa bayan ya gama wankan ko kuma yana cikin wankan ya taba gabansa tabawa na sha'awa ko kuma ga malaman da suke ganin cewa duk wanda ya taba al'aurarsa alwalarsa warware to wannan sai sake alwala amma an baka ba da ka fito kawai saka takalminka ta masallaci sifatul alkamal shine wanda yanzu malamin zai yi mana bayani ka wanke kaza ka wanke kaza wal ghuslul kamil cikakken wanka ya zo a cikin hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na Aisha tana faɗa da hadisin na Maimuna ita ma maimuna bintul haris Allah ya dada su duk hadisan suna cikin bukhari da muslim kowace ɗaya daga cikin su da nana aisha da nana maimuna su ne matan annabi su suka ga yadda yake wanka su suka ruwaito mana suka gaya mana ga yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi daga cikin su akwai wanda ta yi bayani dalla dalla filla filla kuma ta dunkule wani wani bayanin malamai sun kula da riwayoyin nana asma'u da nana ita nana maimuna da nana aisha kai Allah masu rahama wajen bayani malam ya ce to shine gashi an yi wuya na farko dai mutum ya dauki niyya ya niyyar abin nan ya wuya ko yan wuya anniyatu yan wuya anniyatu bi tashdid in yanwi ne wannan bi sukunin annun idan kuma annayya za ka bi tashdidin nun za ka kulla niyya shine azama akan aikata wannan aiki don neman kusanci ga Allah menene niyya ka kulla a ranka zan yi wankan nan zan cire kazantar da take jikina don mu kusanci Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda malamai suka faɗa dole ne in za ka yi ka ji cewa ibada ne kun ga wani abu yana da muhimmanci fa kar mutum ya zo wanka na shari'a kawai ya shiga banɗaki ya watsa ruwa ba tare da ya yi niyya ba sai ka tumci kanka lokacin da kake wankan tsafta wankan fita kasuwa wankan ɗaurin aure kana niyya to lokacin da ka zo wankan janaba kuma kana kullawa a ranka cewa yau gashi zan yi wanka ne na ibada na neman lada zan kusanci Allah dole ne sai ka yi niyya innamal amalu bin niyyati wa innama likulli imri'in ma dole sai ka halatto da niyya saboda wankan ba iri ɗaya bane akwai wankan al'ada wankan tsafta akwai wanka na shari'a da haka dole ne wato kai niyya zan yi wanka don na yi sallah zan yi wanka don na yi kiyamun laili haka idan na zo yin sallah kaga na yi niyya tunda na yi niyya na san zan yi karatun fatiha zan yi ruku'i zan dago zan yi sujada zan dago duka wannan awa nake ma ma Allah tabaraka wa ta'ala da haka ina neman Allah tabaraka wa ta'ala ya bani lada in za ka yi sadaka ma lokacin da ka bayar ai ka bayar ne da niyyar Allah ya baka lada Allah ya ce ai sadaka ka yi sadaka da haka lalle ne mutum ya yi niyyar ɗauke kari babba da ƙarami a lokacin da yake yin wankansa idan ku ba niyya to kun ga akwai matsala an yanwiya al-usla ya niyyar wanke gaban jikinsa sun mai miya sannan ya bismillah mana in kayi niyya sai bismillah ba bismillah kafin niyya ba sai kayi niyya sannan sai kai bismillah shi yasa aka samu summa don ya nuna mana at-tarahi me bismillah bismillahi kawai da bismillar alwala da bismillar wanka duka bismillahi kawai kar a ce bismillahir rahmanir rahim nan ba wurin ta bane kawai bismillahi sai ka fara alwala bismillahi sai ka fara wanke gabbai yanzu dai daman ka taho da ruwanka tunda ka shiga ban ɗakin niyya ta riga ta gulwaye da haka da zaka fara sai ka ambaci Allah da sauransu to alwalar bismillar alwala mun karanta cewa wajibi ce dole ne kamar yadda malamai suka faɗa wasu malamai suka ce a wanka ma dole ne to amma dai wasu sun ce a'a ta wankan ba dole bane karfinta karfin bismillar wanka bai kai karfin bismillar alwala ba shine ma'anar yu sammiya ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya nemi albarkacin ubangiji a cikin aikin da zai yi tayyib sai magana ambatan Allah kuma gashi a banɗaki kuma an ce bismillah to kuma an hana mutum yana cikin biyan bukata ya ambaci Allah yana cikin tugunu manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi cewa inni kuntu ala halatin karihtu an azkura smallahi alaiha yana cikin wani yanayin da bana son ambaci Allah shine lokacin da yake tsugono ko yake cikin bandaki wannan hadisin yana nuna cewa idan mutum yana bandaki baya kiran Allah ba a zikiri ba a karatun Qur'ani a bandaki ba a salatin annaba a bandaki saboda me saboda girmama sunan Allah kazanta ce wurin kazanta ne da ka ba a talaffuzi fi mawdi'i qada'il hajati a wurin da ake biyan bukata dan wannan akwai ta'zimu sha'irillah girmama wato alamomi na bauta wa ubangiji dalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub kaga Allah ya bada shaida mai girmama sha'airullahi to yana nuna yana da tsoron Allah don haka kar a ambaci Allah a cikin ƙazanta Allah ce wala zikirullahi akbar ambaton Allah babban abu ne ƙwarai da gaske kenan in dai wuri ne na ƙazanta ko fitsari ko bayan gida to ba a ambaton Allah nutkan a furta baki ya yi motsi ko sauci ya fito to ya za a yi sai mutum ya fada a zuciyarsa kamar yadda wasu malamai suka fada yanzu kaga ina zama a nan zan iya yin bismillah ku sani ba yanzu haka na yi bismillah kaga me ake bukata daman ka yi nemi albarka kuma ka ambaci Allah kuma shedani bai je ba kuma baka jefa sunan Allah a cikin kewayen kazanta ba da haka mutum zai faɗa ne a cikin zuciyarsa duna an ya talaffaza bil lisan ba tare da ya lafazi da harshe ba gane wannan kar mutum ya je don kokarin tabbatar da neman lada a ban daki ni kira Allah to kaga anan zaka gane kuskuren mutanen da mutum zai shiga banɗaki kunna qur'ani yana saurare a cikin banɗaki kuskure ne sai dai ka kunna qur'anin a wajen banɗaki sautin ka jiyo shi amma ka ajiye waya tana qur'ani a cikin banɗaki ko ana tafsirin alqur'ani mutum ya ɗauko wayar ya ajiye ta yana tsuguno ko yana wanka a wajen ƙazanta wannan ba daidai bane ba a kai sunan Allah wajen ƙazanta malamin fiƙi wasu cewa suka duk wanda ya ga ya jefa sunan Allah a cikin ƙazanta ya ridda yanzu idan mutum ya ɗauki takardar ƙur'ani ya sa ta a fitsari ya bar musulunci wasu malaman suka ce ko wucewa ka zo yi kaga sunan Allah cikin najasa baka tsaya ka ɗauke ba ka ridda kaga akwai haɗari da haka za a bace Allah aina a cikin zuciya haka wasu daga cikin malamai suka faɗa mu ƙara gaba wa yaksilu yadayhi salatan wa ma lawathahu yanzu muna bayani akan wanka an yi niyya an yi bismillah ko yawwa hatta addu'ar da ake za a shiga banɗaki a waje ake wacce ma in an fita ma a waje ake walta mutum ya zo ta zabga tilawa a cikin banɗaki yana tsuguno magana ma magana ma in mutum yana cikin banɗaki ba wai sunan Allah ba magana ma haram ne ai sai dai in wanka ne wanka wasu malamai sun halatta a amsa sallama a wanka suka ce galiban su larabawa a wajensu wajen wanka ba a fitsari wajen wanka ba a tsuguno kawai kamar wani guri ne kawai ka gyara shi ba abin da kake sai wanka amma wurin tsuguno can ne wurin bayan gida can ne ɗakin wanka inda ake wanka wannan kaga ba wani ba na jisa a ciki yasa wasu ma suna iya zama a kan tayil ɗinsu su yi wanka saboda ba wani najasa a ciki kuma a shari'a ba daidai ba ne mutum inda yake wanka ya yi fitsari a wurin yana yana inda za ka yi wanka ka watsa ruwa kuma ka tsula fitsari a wurin kuma ka ɗebi ruwa ka watsa ruwan fitsari ya zo ya tafa tsama maka shi illar fitsari malam duk wanda yake barin fitsari yana taba shi yana sabbaba wasuwasi wasuwasi mutum ta shakka na yi ko ban yi ba na yi ko yawanci ciwon wasuwasi yana samuwa ga mai irin wannan ɗabi'ar ko ya fitsari yana taba jikinsa ko ya fitsari bai tsarkake bai bata masa wando ko ya je inda yake zuguno yana yin fitsari yana bata shi ko inda yake wanka ya fitsari kuma ya ɗebi ruwa ya watsa to yana yana sababa mutum wasuwasi ka kasa jin daɗin ibada duk abin da ka zo kai ta wasuwasi har ma ya tsallaka ya kai ka ga wasuwasi ma akan Allah din shi kansa gaba daya to zaka wanke hannayenka sau uku wa malan wasahu zan yi bayanin malan wasahu a ina so yan uwa su fahimci wani abu shi wankin hannu in an zo wanka yana da sifofi kamar haka kar ku manta yanzu muna yin bayanin wanka ne a aikace kamata da an gama bayani to ka rike yadda shari'a ta ce a wankan janaba nake faɗa na farko mutum ya wanke hannayensa guda biyu din nan kafin ya fara wanke jikinsa da ruwa kamar dai mutum zai fara alwala ba yana wanke hannayensa ba tai to akwai wannan me amfanin wannan saboda hannunka yana ɗauke da datti ko ƙazanta bai kamata ka tsunduma hannunka a cikin bokitin da za ka yi wanka ko ƙwarya ko bafon da za ka yi wanka ba don haka ana buƙatar ka wanke hannunka kafin ka shigar da su cikin mai cikin roban ruwa ko bokitin ruwa kaga sifa ta daya sifa ta biyu shine idan ka wanke najasar da take jikinka lokacin da ka wanke najasar ko ka wanke kai tsarki to da kai tsarkin nan kuma kaga zaka ci gaba da ko kuskura baki ko shekarwa to shi ma wannan sai ka daɗa wanke hannu saboda ai ka taɓa najasa in fitsari ne ka damɓara shi a jikinka ka wanke ka haɗa da ruwa to saboda za ka shafa a fuskarka ko za ka kuskura baki bai kamata daga yin tsarki kuma kana amfani da hannu ne guda biyu ka zo ka ɗiba ka zuba a fuskarka ko ka zuba a bakinka ba shine wannan ya tabbata a cikin hadisi sahih bukhari da muslim daga nana insha Allah ya mace yadda shi yasa ta ce bada afagasala yadayhi a wata riwayar yaksilu kaffaihi yana zuwa bandaki annabi abin da ya fara sai ya fara wanke hannayensa guda biyu a wata riwayar ba a faɗi guda nawa ba ma'ana sau nawa ya wanke ba amma dai malamai suka ce a iya yin ɗaya biyu har uku kamar yadda ya zo a hadisin na na maimuna fa afraga ala yadayhi fa ghasalahuma marratayn aw thalatha tace da yazo ina ganin sa sai ya zuba ruwa akan hannayensa sai ya wanke su ko dai sau biyu ko sau uku to kaga an yi mana bayani wato ba ni sunan shi ga yadda zamu wanke hannayenmu adadi sau biyu ko sau uku summa afraga ala afraga bi yaminihi ala shimalihi fa ghasala mazakirahu summa yadahu bil ardi wannan duk bayani ake mana injina na maimuna wanda ita ta ga annabi yana alwala yana wanka tace sai ya ɗebo ruwa da damansa sai ya zuba a hagu kenan sifar wankan zaka ɗebo ruwa da hannun dama ka zuba a ɓangaren hagu an gane ko in zaka watsa idan kuma ma tsarki zaka yi mutum zai wanke gabansa shine mazakirahu to sai mutum da hannun dama zai ke ruwan hannun hagun yana wankewa sannan da ya gama ta ce sun madalaka biye da hilarda da ya gama sai ya sa hannunsa a ƙasa sai ya goga wannan shine hikimar bayan ka yi tsarki ko ka wanke najasar ko janabar da take jikinka kafin ka ci gaba da wanka hannun sai ka wanke shi yanzu misalin wani ya yi mafarki da mani a jikinsa ko ya yi alaƙa da mani a jikinsa sai ya sa hannunsa ya ɗebo ruwa ya zuba ya wanke to ba zai ci gaba da wanke jikin ba sai ya wanke hannun in ma da sabulu ya sa malamai suka ce me amfanin ainihin wato saka hannunsa suka ce ba wani abin da yake tsarkake mutum irin ƙasa duk wani sabulu bai kai ƙasa ba abu na biyu suka ce duk wani sinadarin da zai iya tsaftace mutum in dai ka sa duk abin da ya sami in dai ka sa ƙasa kamurza kamurza ka sa ruwa to ba magana da haka annabi ya fifita amfani da ƙasa a wanda lokaci kuma gashi ba hali ba sabulu ba waye da sauransu kuma ko mu a da za ku iya tunawa da yawa wani abu ya faru mutum yakan goga hannunsa a ƙasa sai ya sa ruwa sai ya wanke shi ne malaman fiƙihu suke faɗa a littafansu cewa idan mutum ya zo ya tsuguno ya gama ya yi tsarkin ya wanke bayan gida to sai samu jikin ha'id katangar banɗakin sai ya goga hannunsa haka saboda ya ɗan shafi ƙasa yanzu akwai sabulu ya ɗauke maka kewa abin da ake so a ce ba daidai ba ne kana yin tsarki a banɗakinka ba ka saka sabulu kana wanke hannunka gaggawa za ta iya sa lokacin da kai tsarkin nan sauran najasar ta biyo hannunka kana gaggauce ko ya shiga farcenka amin to kaga shi sabulu amfaninsa duk inda sabulu yake da na gargajiya da na bature akwai wani sinadarin kashe cuta da ake tsawa a cikinsa duk inda sabulu yake to shine ya kamata duk a banɗakunan mu ya kamata idan mun yi tsarki mu wanke yara ma mu koya musu in sun yi tsarki su wanke duk inda aka san me ake to ana barin sabulu ko dai na omo ko dai sabulun gogawa to da din da ba su da shi ƙasa suke goge hannunsu da shi amma yanzu mutum ya zo ya shiga banɗaki abin tausayi musamman irin wannan public banɗaki na na masallacai mutum ya je ya tsuguno ya dambara hannunsa fa yake dambara a cikin najasa wani ko toilet paper irin tissue din nan bai da shi haka zai dambara shi ya ta sa ruwa ya ta sa ruwa komin koya yake hannunka sai ya taho da wannan warin daukan da kazantar inda za ka yi hannunka aka sai kaji to shari'a ba ta son kazanta shi za ka ce ka sa sabulu ko ka goge to yanzu kaga masallatanmu na abin nan wa zai sa maka sabulu babu to shine amfanin yawo da dan tishu haka sai ka fara goge najasar da wannan tishu din kaga ka cire karfinta to sai ka bi da ruwa shi ma in ka gama ka zo za ka yi alwala samu ko ƙasa ne haka ka goge hannun ka wanke sannan ka fara yin alwala amma akwai haɗari ƙwarai mutum ya rinka sanya hannunsa cikin najasa ya zo ya ɗauka ya maka shi a fuskarsa ko ya zo ya dirdirza shi ka zo kuma kana gaisa da mutane bayan sallah wannan shari'a ba ta zo da haka ba da haka mu yi ƙoƙari mu inganta ibadar mu don mu samu lada a wurin Allah tabaraka wa ta'ala malam wasahu abinda ake nufi ya wanke abin da hannunsa ya ɓaci da shi na ƙazanta ma a saba ya dahu wato minal ƙazir shi ne malam wasahu kina anan kun ga da da zai fara ba ya wanke da zai fara wanka ba ya wanke hannunsa ko kuma yanzu da ya zo ya wanke wajen najasa ko ƙazantar ba kun ji kuma an ce dalaka biyadihi al-arda ya cuɗa hannunsa a ƙasa don ya wanke ƙazantar da ta ɗamfara a jikin hannun ba wani zai ce fitsari ruwa ne to shi fitsari ya ma fadar yayi shi ai ruwa ne shi ai ratsawa yake wanda bayan gida ma kana iya ganin zahirinsa da haka duka gaba ɗaya na buƙatar mutum ya rinka ainihin wato wankewa don ya samu lada kuma ya samu ya kubuta daga dukkan ba ni sunan shi dukkan wani abu na shakka ko ya tafi da ƙazanta malamai suke cewa duk wanda ya yi wanka ko zai wanka a wuri wanda yake akwai ƙasa in dai akwai ƙasar to ya koyi da annabi ya ɗan shafa ƙasar in ƙasar wurin tana da tsafta amma in akwai tayal ne in akwai filasta ne kaga babu ƙasar to sai amfani da wato sabulu to amma idan yayi ne al'ardu at-turabiyya mai kasa to ya sa hannunsa ya wato ya tsaftace suka ce li anna turaba yunaqqika sabun kasa tana tsarkakewa kamar sabulu da dukkan almutahhirat duk wani abin da mutum zai iya ainihin wato amfani da shi wajen tsarkakewa zai iya amfani da shi kuma wannan wanke hannu din ibada ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mutum lada a kan shi malai yace sun mai tawadda wudu'ahu lis-salati sannan sai ya alwala wannan duk sifatul kamal ne ashe a cikin wanka ana alwala yanzu kayi tsarki ka wanke ibadun sunan shi ka wanke gabanka ka wanke hannunka inda kazantar ta taba duka ka kayi to sai kuma ka zo kai alwala normal alwala ne da ka sani amma ita wannan alwalan ana yi ne gaba kowace gaba ana wanke ta daidai ne tunda ai zaka zo ka wanke gaba ki daya kamar yadda ya zo a cikin riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi alwala wudu'ahu lis-salah alwala irin alwalar da yake yin sallah ma'ana ba wai wata alwala ce ta daban ba irin dai ta sallah din ce amma ana mata mara daidai توضأ وضوءه للصلاة سكتش وضوءا كاملا أولا ثم أفاض الماء بعد ذلك على رأسه تباين كما الولاء nayi bayani a baya malaman fikir sun ce ka iya jinkirta wanke kafar sai ka gama wanka gaba daya ka iya kuma wanke kafar ka yi alwala kenan amma mala daidai to daga wannan alwala sai kuma mutum ya ɗebi ruwa da tafin hannunsa guda biyu sai ya zuba a kansa ya wanke kai in an ce kai gaba ɗaya wannan kokon ba iya gashi ba kadai da kai da kunni al'uzunani min rasi da baki da hanci da komai nan wannan bullutun gaba ɗaya duka shi zaka wanke sau uku kamar yadda zo a hadisi annabi ya ɗebo ruwa ya zuba ya cuccusa yatsansa yatsansa gaba ɗaya a cikin wato a kansa ɗiban farko ya cuccuɗa ya cuccuɗa sannan ya dada ɗebowa ya zuba ya cicciɗa ya cicciɗa sannan ya dada zuba sau uku sannan kuma sun mafada ala sa'ir jasadihi sai ya watsa wa sauran jikinsa ruwa yana daga cikin sifatul kamali ka raba jikinka gida biyu ka tsaga shi haka a tsaye bangaren dama bangaren hagu idan ka zo to zaka ɗebo ruwa sai hannunka na hagu ya ɗebo ya zuba ko na daman ya ɗebo ya zuba bangaren sai ka cicciɗa bangaren dama sai ka je har ƙasa to ai daman kai ka riga ka wanke shi shi ba a raba shi gida biyu da haka sai ka ɗebi bangaren ka na dama nan sai ka wanke shi gaba ɗaya gaba da baya ɗaya sai kuma ka zo nan ma ka ɗiba ka wanke in yayi ɗaya yayi in yayi biyu yayi in ma sau uku zaka yi dai ba laifi wannan sifatul kamal jikin kayi wa kai daban a kayi alwala daban ka wanke kai sau uku daban ka zo ka wanke bangaren dama daban ka bangare bayan ka wanke bangaren hagun daban sannan kafafuwanka ka matsa gefe ka wanke su daban wannan shine sifatu al-kamal cikakken wanka na shari'a wankan janaba kenan ana yawan tambaya yaya ake wankan janaba wannan bayanin da nayi wannan abubuwan da na irgo shine wankan janaba na farko mun ce mutum zai yi niyya ko na biyu zai yi bismillah ce bismillah na uku zai yi tsarki ko ya wanke inda najasar ko janabar ta taba ya wanke hannunsa ko zai wanke hannayensa na fa kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala sannan sai ya wanke najasar bayan ya wanke najasar to kar ya ci gaba da ɗiban ruwa ya zuba a cikinsa sai ya daɗa wanke hannun wa ma lawwazahu ɗin kenan saboda abin da hannun ya taɓa na ƙasanta ka ji wannan to sai ya zo ya wanke kansa kullutun gaba ɗaya sau uku na biyar sai ya raba jikinsa gida biyu wadda na yi magana alwala ko sai alwala zai yi alwala kafin ya wanki kansa uku na biyar kenan sannan sai ya wanki kullutun kan na shida sai kuma ya raba bangaren daman sai ya wanke na bakwai sai bangaren hagunsa ya wanke na takwas sai kuma ya koma gefe sai ya wanke kafafuwansa na tara kenan in kai waɗannan duk abin da ake bukata a shari'a na wanka kayi wannan idan kana da lokaci kana so ka bi abin dalla-dalla kenan idan kuma kana so ka yi sifatul ijiza sifar wanda idan ka yi ya wadatar watakila kana sauri watakila sallah ta kubuce maka watakila kaza to abinda za ka yi kawai ruwanka a bokiti ko ruwanka a buta kawai ka watsa da bayan ka yi tsarki kenan wannan kawai ka yi tsarki ka cire wajen najasar ka kawar da ita sai kawai ka watsa ruwa tun daga kanka kawai yayyo ƙasa ka diddirza ko'ina da ko'ina ba maganar raba jiki gida biyu ba maganar wanke kai sau uku kawai ka zuba masa ruwa ka ta dirza jikin ka gaba ɗaya sai ka tabbatar ko'ina ya taɓa abin da ake bukata kar ka kuskura ka fita daga wankan nan akwai wurin da baka wanke ba to wannan sifatul ijiza in ka yi haka ya halatta kun ga sifa ne guda biyu kenan ko Allah sa kuna ganewa to malam anan yace yabda bi mayaminihi wa adai wa adai alwudu'i minha ya fara dama da bangarorin alwala wannan nayi bayani sannan kuma manzo Allah ya ce ayi ayi amfani a rinka damantawa ne idan an zo wanka ko alwala yace ibda'na ku rinka farawa bima bada Allahu bihi ko abda'u bima bada Allahu bihi ko a safa da marwa Allah ya ce safa inda safa wal marwa zan fara da shi sannan kuma akwai albarka ga duk abin da mutum zai ya fara da dama saboda shedan baya son dama shi shedan hagu yake so to shi yasa duk in wajen cire kazanta ne sai a amfani da hannun hagu idan kuma tsafta ne na ibada alwala ko wanka sai amfani da dama da haka a fara da dama dama wa yahsi ala ra'si salatan turawihi na yi bayani mutum zai watsa wa kansa ruwa sau uku sau uku wankin kan nan jama'a sau uku irin yadda zai wanke shi ya kosar da kan da ruwa shi ne turawihi ya kosar da shi kuma ya wanke zahiran wa batinan duk ma'anar turawihi zahiri da batini ko ina ثم غسل وجهه ويديه يوانك فسكرsa da hannayensa thumma ghasala ra'sahu salatan haka annabi yayi kamar yadda mata suka ruwaito kalmar turawihi daga an ciro shi ne daga rawi wato wato riyil ma riyil ma riyil ma abinda ake nufi kosarwa ka zuba wa kai ruwa ya sha ya koshi wannan shine sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ya'khudhu al-ma'a indina na Aisha wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ri hatta idza ra'a an qad istabra'a hafala ala ra'si salatan hasayatin ya cuccuda ko ina ya motsa malamai suna faɗa yana daga cikin hikimar idan za ka yi wanka ka ɗan mummotsa kana yi wa kanka ne da ka sallama cewa za a zuba miki ruwa duk wanda zai wanka ya ɗan fara ɗaukar ruwa haka da ɗan jika ya mummurza kansa ya shashafa to ya fi masa sauƙi da kawai ya ɗebo ruwa kawai zuba a kansa wani suma yake akwai wanda ya shiga da ya zuba ruwan sai ya suma to amfanin motsa kan ka ɗan cicciuɗa ɗin to shi ne ka yi wa jikinka sallama ka ce masa me bismillah za a sa maka ruwa ka shirya nafs ɗinka duk ka tsakanin da su kamar ladani ne ai da zai zo kira sallah kawai ya daga lasuka Allah sai ka gigita wani in mai aljani ne ma sai ka tashi aljani yaya ake sai a ɗan bubbuga haka ma'ana ku shirya fa yanzu za ku ji ƙara a kunnen haka ake kuskure ne mutum ya zo a masallaci ko ana zaune wataƙila wani bai farga ba wataƙila wani ya shagalta kawai sai dai ji ƙara sai ya tsorata musamman kayan sautin mu dinnan mai ƙara musamman da asubahi yara suna bacci masu gida suna bacci mata suna bacci kurun ladan ba wani dan sallama ba wani dan wato ina ce sallama ba wani dan alama ba daidai bane za ku ko harami in za su kira sallah sai ka jera ka san me din nan ma'ana na shirya fa zan fara kaga kayi wa kunnen ka sallamar zai saurari wani ne wani sauti to haka kai ma din sai ka dan yi wani motsi ko ka dan buga speaker ko kai gyaran murya wani ma yakan yi bismillah ma watakila dan ajiye cewa kunnen ya saurara to haka shi ma gangan jiki ba a zuwa ka duba hikimar shari'a mala ai in shari'a ta zo za ta ce da ka zo ka ɗebi ruwan ka zuba sai aka ce ka fara wanke hannayenka kaga sallama ne ka zo kai tsarki kaga kana gaya wa cikin wani ruwa mai sanyi zai shiga jikinka ka zo ka buga gaɓoɓin alwala ka wanke kaga shi ma kana mai sallama ka duba kai yadda yake sai aka ce ka ɗebo zuwa ɗaya ka diddirza ka diddirza ka diddirza ka ma kai mai sallama zuba na biyu ba damuwa zuba na uku ba damuwa amma wallahi wani in ka watsa masa ruwa wallahi sai suma yasa ko irin shaya din nan mutum yake da shi kada kawai yana shiga fa ya saki ruwa zai yi maka illa ka dan yi sallama ko yaya ne ka dan ɗebi ruwa a famfo ka dan tattaba haka ka gaya wa jikin cewa dai zaka sa masa wani abu bako wanda bai saba da shi ba Allah sa kuna ganewa amin yace annabi ya gaya wa matarsa ya ummu salama a riwaya yace inna ma kifiki an tahsi ala ra'siki talata hasayatin ya ishe ki watsa kanki ruwa zuwa sau uku sannan tsatsefe hannaye a tsatsefe gashi wannan abu ne da ake so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai wanka yakan sa a kawo masa wani abu zuba ruwa sai ya ringa ɗiba da tafin hannunsa sai ya fara da ɓangaren dama ɓangaren hagu a wata riwaya a kansa ma malam dan tsabar bin sunna kansa ɗin in ya zo fara zuba ruwan sai ya fara ta dama kamar yadda in ya zo aski sai ce wanzamin safara ta dama aski to in yazo zai zuba ruwan ma sai ya fara fi shiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar ba wai ma ya zuba ga baki ɗaya ba haka riwayar ta zo duk da mutum ya zuba duka din yayin ga baki ɗaya wa ya ummu badanahu kasal ka gama jikinka da wankewa sau uku shi ma ka ciccuda kuma kai dama dama Allah ce wa in kuntum junuban fatahharu ya gaya wa matarsa ya ce sun matafizina umu salama ya ce ki zuba wa jikinki ala jasadiki wato daga al'ifada ne watsa ruwa sau uku duka wannan ya zo a cikin riwaya kamar yadda muka faɗa wa yadlukuhu wa yatayama a cicciuda kuma ai dama dama duk mun yi bayanin wannan duk shine sifar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani sannan yaksilu qadamaihi makanan akhar ya wanke digadigansa ko kafafuwansa a wani wurin daban nayi bayani cewa wasu malamai sun so in zaka wanke kafafuwanka ka gama wanka ko ma gefe wai saboda datti da kazanta da ka wanke anan inda kake tsaye to tunda zaka wanke kafarka zaka fita zaka je sallah ne ibada dan koma gefe sai ka wanke kafafuwan inda babu wannan dattin ina fata ana fahimta to shine malai yace wal mujzi'u wankan da ya isan maka ba wancan mai tsawo na farko da muka bayani ba yanwiya wa yusammi wa yu'mu badanahu bil ghusli bil ghusli yayi niyya yayi bismillah ya wanke jikinsa da ruwa gabaki daya kai niyya sannan kuma ka wanke jikinka da ruwa gabaki daya duk shi ma ya shiga wa in kuntum junuban fatahharu ku tsarkaka da wanda ya wancan na farko mai yawa da muka ɗau lokaci a kansa da wanda ya wannan duk sunansu sun yi wanka sai dai wancan ya bi hanya wacce take cikakkiya wannan kuma ya bi shortcut ne amma daidai ya yi wanka ana ba da labari cewa wa ya ce wadda'u bi muddin yanzu bayanin kadarin ruwan da za a yi amfani kenan da shi annabi yana yin alwala bi mut mut shine wannan cikin tafin hannu guda biyu mutum matsakaici ba babbacin ba ba kuma ƙarami ba to in dai za ka cika wannan hannun da ruwa haka ka zuba shi a buta ko ainihin wato roba ka yi alwala da shi to ka yi alwala da iya ruwan da annabi yake alwala da shi ka gwada wata ran akar makalla ka tari ruwa a famfo ka cika sai ya cika amma hannun sai ka zuba shi a buta sai ka ga za ka yi alwala da shi ka kwatanta alwalar da muke yi yau da wannan wanda aka ce mana annabi ne wanka fa wayace wayatsil bi sa'a yana yin wanka da sa'i ne sa'i cikin kwanan 11 kwanan shinkafa kwanan alkama kwanan kwanon nan dai gaba ɗayansa da shi annabi yake to al'amura sun zama abin da suka zama wallahi ina faɗa wannan sai na tuno famfon gidana wallahi malam akwai wata ran da na taba gwada wani abu wato sirrin tsorata irin alwala da ake a famfo din nan ka zauna ka yi alwala ka kunna famfo ko da ala wata ran ka samu baho ka gwada da farkon fara alwala ka kunna famfon kana yi ka san akwai mutanen da saboda tsabar rashin tsari su har su gama alwala ko rufe famfon ma fa wallahi ka samu annabi wallahi ka samu annabi wato in kai wasa billahi azima bokiti guda ba zai ishe kalala ka jarraba dan ma yanzu an ce ka gwada ne ai da wani ne zai gwada maka da za a gaya ma ruwan da kake zubarwa famfon masallaci ko famfon ɗakinka da kake jama'a in an ce sunna ba ba magana ce ta baka ba tana buƙatar aiki ne wallahi hatta butocin da yanzu nan muke alwala da su inda za a yi keke da keke wallahi adadin ruwan ya saba wa sunna ya saba wanda annabi ya ce illa iyaka kuna malamai sun ba da dama mai babban jiki wanda yake da datti da dauda zai iya ƙara ruwa sama da haka amma in dai jikinka ba dauda ba datti alwala ta Allah dai to wannan cikin tafi muddin nan guda ya wadatar to idan wallahi malam wanka wani zai iya kashe diram guda diram to ai haka ake malam a watsa ya zuba ya zuba a zo a bi da sabulu a bi da za a tattare maka ruwan nan zaka yi mamaki kada mu zo Allah ya kama mu a cikin ibadar da muke kawai a yi maka get a kiyama a ce ruwan alwalarka ne yayi yawa shi yasa ba za ka je ko ina ba to ai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjuna wal yawmal akhir jama'a koyi da manzon Allah na ba da baka bane a aiki lokacin da nazo zan yi alwala in tino amma yanzu kawo kan famfon fa na je wata ƙasa cikin ƙasashen nan wallahi da naje ban ɗakunan za a alwala abin ya burge ni ko yanzu a masallacin masallacin annabi ma sallallahu alaihi wasallam duk sun gyaggyara in za ka yi alwala sai aka yi kan famfon sai aka rage ruwan zuban ruwan duk yadda za ka yi in ka buɗe shi ne ruwan bai da yawa ba irin kan famfon ma ha a buɗe kawai ka buɗe fa ya zo ba wani na gani wata rana wani yana alwala wani na kusa da shi ya gabar na ruwan ta yawa sai ya sa hannu sai dan rage mai famfon sai ya harare shi ya bude shi gaba daya ya ci gaba da yi wallahi malam mutum in yi lissafi sai ga ka zubar da bokiti guda a alwala to kuma al-israfu bil ma almubazzaranci da ruwa yakan jawo mutane fari almubazzaranci da ruwa yakan jawo kasar ta rike ruwan ai ta wahalar ruwa kuma ba za ka gane amfanin haka ba sai ranar da kuka shiga fari ba ku da ruwa kuna bin layin ruwa rijiyoyinku suka tsaya da kai ahlus sunna don Allah a bi sunna har a bandaki har a wajen alwala mu ma nan masallaci insha Allah ta'ala da wadan barayi ba da za mu nemo yan kawo kan fanfanan nan masu dan tsi wanda zaga tsiyaya kawai yake haka ai amma yanzu ka kawo su ma kwashe su za a tafi da su kwashewa suke ba su da kirki to amma dai yanzu ya mutum zai in ka bude in ka diba sai ka kashe sai ka wanke ka wanke ka wanke in ka bude ka zuba sai ka kashe ko a banɗakin gidanka ne ko a falon gidanka ko a wannan wurin alwalan gidanka ne ka yi kokari ka taƙaice amma lalle barnar ruwa haram ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ga ruwan da yake wanka ga kuma iya adadin wanda yake ainihin alwala da shi fa'in asbaga bi aqalla idan mutum ya wadatar asbaga bi aqalla abin da ake nufi ya wanke ko ina da da wato da mafi karanci da abin da bai kai haka ba عمم واستوعب أعضاءه أعضاء الفرد يكمل دقا أنسى نفر الله يوانكي فشيكينا ياي inda ma za ka iya yin alwala ƙasa da mudi ɗaya da ce za ka yi alwala da rabin leda fiye wata rabinta yayi ka zo ka samu ka gwada wata rana ka gwada abin da ɗinka ka nemi kwanan sha ɗaya ka zuba ka gani wani ya ce a gadon bayan ma zai kare wannan ina fata ana fahimta sannan kuma yaro watakila zai iya yi a ƙasa da haka sannan duk wanda yake da girman jiki wannan hukuncin bai shafe shi ba saboda shi babba ne ya san babba sai babba komai sai ya yi babba wa inna wa bi huslihi alhadasaini ajza'u idan yayi niyan a wankansa zai kawar da hadasi guda biyu kamar me yanwi bi ghaslihi raf'ul hadath al-akbar asghar wal akbar zan yi wanka dan in cire babban hadasi da karami duka yayi ya halatta wa inna ma li kulli mar'in ma nawa wasu malamai suka ce ai ba sai yayi niyya ba ma aka mukalla sun yi idraki istidraki ga shi mai littafi ai kawai da ya zo wanka ba sai yayi niyyar karamin kari da babban kari ba in dai kai wanka ya tafi gaba ɗaya kawai to amma dai ba laifi mutum ya ɗauki niyya ɗin ya yi niyya wannan ba laifi ba ne sannan kuma in mutum ya zo yin niyya zai wanka akwai janaba a jikinsa akwai kama kuma ɗauki mace akwai janaba a jikinta akwai haila a jikinta kaga wannan abu ne guda biyu dalilin wanka ne guda biyu to ya halatta a yi wanka ɗaya da niyyar wato waɗannan abubuwan guda biyu gaba ɗaya na yi wanka ne don in kawar da janabata da wankan jinin al'ada ɗina gaba ɗaya ko mutum namiji shi ma haka da wani abu guda biyu ya iya haɗuwa masa ya halatta ka haɗa larura biyu kai mata wanka ɗaya in baka gane ba ranar juma'a ne kuma za ka yi wankan janaba a ranar shikenan sai ka yi niyya ga wankan janaba ga wankan juma'a idan ma mun ɗauka daman juma'a bai kai na janaba ƙarfi ba to dama ai ƙaninsa ne da haka kawai babban ya ɗaukewa ya ɗaukewa ƙarfi ina fata ana fahimta yawwa malam ce wa yusannu li junubin ghaslu farji mai janaba zai wanke farjinsa saboda ya cire inda janaban ya kasance kuma ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matarsa Aisha take cewa kana sallallahu alaihi wasallam idan kana junuban wa arada an yanama aw ya'kula ghasala farjahu wa tawadda wata sunna ne wannan idan annabi yana da janaba a jikinsa yana so zai yi bacci to yana yin alwala da janabar a jikinsa amma yana so zai ƙara koma bacci sai yi wata alwala ko kuma yana so ya ci abinci to sai ya je ya tsarki sannan ya alwala ko zai yi wanka ai, ko zai bacci sai ya tsarki sai ya alwala wannan duka ba laifi a in mutum ya ga da janaba a jikinsa ba yanzu zai wanka ba to ya je ya tsarki sai ya alwala sai ya kwanta ya zo a riwaya umar yake ce manzo Allah ya namu ahaduna wa junub dayan mu zai iya yin bacci yana janaba ga janaba a jikinsa ya kwanta yayi bacci annabi ya ce na'am tawadda amma ya dan yi alwala waksil zakarak ka wanke gabanka ana nufin ka wanke gabanka sannan ka yi alwala summa nam sannan sai ka yi bacci nan yanzu an nuna mana yana da kyau idan mutum yana da janaba zai yi wanka ko zai ci abinci ba sai dole dole ya yi wanka ba za ka iya cin abinci da janaba a jikinka kamar ana yawan tambaya yaya mutumin da ya tashi cikin dare da zai yi sahur kuma da janaba in ya ce sai ya yi wanka sannan ya zo ya sahur zai makara a'a kawai abin da zai yi ya wanke gabansa sai alwala sai ya sahur ɗinsa wannan idan ya so zai iya yin haka ina fata nan bayanta yawwa wal wudu'u li aklin wa nawmin ya halatta ai alwala in mutum zai ci abinci kuma ya halatta idan mutum zai kwanta bacci ma ya alwala a wannan kan ba sai na maka sharhi da bayani ba kai da zaka kwanta bacci ka sani ko ba lallai ne ka dawo ba ai ka tafi da alwala yana da kyau kuma ko da baccin rana ne in ka ga dama lalle ana yi idan za a yi bacci ko za a yi ci abinci to sai a yi alwala wannan shine a takaice dai abin da za mu iya faɗa sai kuma mu'awadati wat'in mutumin da yake da zai koma ya daɗa saduwa da iyali yana cikin janaba kuma zai daɗa koma to ya halatta ya yi wata 'yar karamar alwala sannan sai ya koma an ce in an ce watu ana nufin aljima'a yawwa idza jama ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda hadisi idan ɗayan ku yayi jima'i kuma yana so ya ga komawa to ya je sake wata alwala yawwa wannan ba laifi bane a wata riwaya ce inna ma umirtu bil wudu'i inda al-qiyam ila salati an umarce ni da nayi alwala ne inda ni sallah wannan alwala ta dole ta tilas kenan amma wannan ta sunna ce shi yasa malam yace yusannu karshe ce innahu anshatu lil audi ya fi ba mutum nishaɗi wajen komawa ɗin tun da ya ɗan watsa ruwa ya yi wanka nan za mu dakata insha Allah tabaraka ta'ala sati mai zuwa sai mu shiga famun sabon babi shine magana akan taimama abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu ladansa abinda na yi kuskure ko tutuma har shi Allah ya mana afuwarsa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu